بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العاشرة تسليمة التحليل وهي السلام عليكم ولا يجزئ غيرها وليس على الإمام والفرد غيرها وأما المأموم فيسلمها عن يمينه ثم يسلم قبالة وجهه يقصد بها الرد على الإمام ثم يسلم على يساره إن كان عليه أحد يقصر بها رد عليه والأفضل في تسليمة الرد أن تكون في لفظ تسليمة التحليل
shikenan a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun kwana a ƙarƙashin attasi'a wato farilla ta tara daga cikin farilloli na sallah wanda shine malam ya ce aljulusu lissalami kadara ma ya atadilu fihi wato zama da sallama gwargwadon yanda mai sallah zai daidaita a cikin wannan zama wa yusallimu ya sallame wato wannan shine farilla daga cikin farilloli na sallah wato zama na ƙarshe wanda za a yi sallama a cikinsa ba dukkan shi bane yake zamantowa farilla iya gwargwadon yadda mutum zai daidaita ya sallame wannan shine farillar amma lokacin da mutum yake cikin tahiya wannan zama a malikiya sunna ne saboda karatun tahiya sunna ne to zama saboda karatun tahiya sunna ne sannan kuma salati da ma'aiki alaihi salatu wassalamu da zai yi a wannan zama mustahabbi ne don haka zama a wannan lokacin mustahabbi ne sai kuma daidai yadda zai sallame wannan shine farillar to sai kuma mu tashi daga kan al'ashira al'ashira farilla ta goma daga cikin farilloli na sallah ita ce taslimatu tahlil wato sallamar fita daga sallah ita ce ake ce da ita taslimatu tahlil wato sallamar da za ta halitta wa mutum ci gaba da al'amuransa wanda takbiratul ihram ta haramta musu shi ta haramta musu su dukkan abubuwan da mutum yake aikatawa na surutu da yawo da baiwa alkibla baya kafin ya shiga sallah to idan ya shiga waɗannan abubuwan duka zai dade su ba zai yi su ba to amma da zaran ya yi sallama ta fita daga sallah shi kenan ya dawo cikin halarci wajen aikata abubuwan da aka hana mai da ya aikata idan yana cikin sallah wahiya assalamu alaikum malam yace taslimatu tahlil ita ce assalamu alaikum wato mutum ya ce assalamu alaikum ita guda ɗaya tan ya tabbata a cikin sunna ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi irin wannan sallama ɗin ya fita daga sallah da irin wannan sallama ɗin kamar yadda a sheikh nasiruddin al'albani allah ta'ala ya ji gansa da rahama cikin littafin sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha ya yi bayani a kai wala yi jizi'o ghairuha wato watar wannan jumla ta assalamu alaikum wajen fita daga sallah baya isuwa wato baya isuwa mutum ya aikata wani abu wanda yake nuni akan cewa ya fita daga sallah da niyyar cewa wannan ita ce fita daga sallah shi wato kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suke ganin cewa yin amfani da assalamu alaikum wajen fita daga sallah wannan ba farilla ba ne mutum zai iya aikata wani abu wanda yake nuni akan ya fita daga sallah misali bayan ya gama tahiyya ya gama salati da addu'o'insa da zai ba sai ce bai kuma ruwa isha idan ya faɗa haka ne ya fita daga sallah to amma dai zance mafi inganci kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadithi ingantacce wa tahliluha at-taslim wato dole sai an yi wannan sallama din aikata wani aiki wanda yake nuni akan ka fita daga sallah baya isarwa dole sai ka yi sallama din an ji ta na'am walaysa 'ala al-imami wal fardhi ghayruha walaysa ghayruha babu wata sallama wanda take ta wajibi ko ta sunna ko ta mustahabbi 'ala al-imami akan limami imami shi sallama guda ɗaya yake yi a malikiya idan ya ce assalamu alaikum ɗin nan shi kenan ya wadatar to amma attayamun biha shi ne zamanto da kafin da mimun ya yi su ɓangaren dama assalamu alaikum wannan shi ne abin da ya kamata shi limami ya yi a malikiya kenan walfazzi hakanan kuma mai sallah shi kadai allazi yusalli wahdahu wa laysa alaihi ghayruha ba shi da wata sallama wanda zai in banda wannan sallama din guda ɗaya ta mun gane da kyau na'am wa ammal ma'mum malam yace amma mamu mamu shine allazi yabtadi bi ghayrihi wanda yake yin koyi da waninsa wanda ya jogana sallar shi ce da sallar wani shine ake ce da shi mamu to mamu shi wannan fayusallimuha an yamini fayusallimuha yana sallamewa taslimatu tahlil sallama ta fita daga sallah ta farko yana yin ta an yaminihi a damarsa zai yi ta bayan yayi wannan sallama ta farko a damarsa sun mai sallimu ƙubalata waje sannan kuma sai ya yi sallama ta biyu ita kuma zai yi ta ne a setun fuskar shi ya ƙasiru bihar radda alal imam yana nufin mayar da sallama ga limamin da ya musu sallama limamin da ya ce assalamu alaikum to shi ma idan ya ce assalamu alaikum ta fita daga sallar kuma sai ya sake mishi guda da annahu sallama alaihi فرد عليه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها شما سيتي السلام عليكم ينا كلا على قبلة كمان من غاني ده كيو شنو يتي يقصد الرد على الإمام ينا نفهم ما يرد سلما قال إمام سا biya da wannan sallama ta biyu da zai yi wanda zai yi ta a saitin fuskar shi sun mai sallimu ala ya sari sai kuma ya yi sallama ta uku ita kuma wannan sallama ta uku zai yi ta ne a hagun ɗinsa ɓangaren hagun ɗinsa zai kalla in kana alayya ahadun idan ya zamanto akwai mutum ɗaya ko sama da mutum ɗaya a hagun ɗinsa wanda ya riski raka'a guda ko sama da raka'a guda tare da limani mun gane da kyau to shi ma ya kusudu bi harrar da alaihi yana nufin mayar da sallama ga wanda yake hagun ɗin nasa a to anan idan mamu shine a sahu na farko shine na ƙarshe a ɓangaren hagu to shi sallama biyu ce take ƙarshe sallama ta farko ita ta farilla sallama ta biyu wannan ba farilla ba ce wanda zai yi ta kubala ta wajihi wannan ba farilla ba ce sallama biyu da yake nan amma wanda ya zamanto kafin shi bayan shi akwai wani a hagun ɗinsa kuma wannan wanda yake hagu din nasa ya samu raka'a guda tare da limami ko sama da raka'a guda to yanzu sallama uku bai amma in ya zaman to gashi akwai mutum a hagun dinsa sai dai a hagun din nasa mutumin zaman ta ya kadai ya samu to yanzu ba zai mayar mai da sallama ba saboda shi wannan baya da alaka da su idan ya tashi sallah raka'a hudu zai yi azzuci yanzu wani zai iya zawa ya jogani shi kamar yadda yake sananne a malikiya mutumin da ya samu raka'a guda tare da limami wani ba zai zo ya bi shi ba to amma mutumin da ya zamanto bai samu ko raka'a ɗaya tare da limami ba wani zai iya joganin wuce su yi sallah saboda shi yanzu a nan ya zamanto kamar mai sallah ne shi kadai wanda bai riski komai tare da limami ba yawwara wal afbalu to abin da ya fi fi taslimatin raddi cikin sallamar da mutum zai yi wajen mayar da sallama ga limami sallama ta biyu wanda zai yi da sallama ta uku shine an ta kuna bi lafuzi taslimati tahlil wato wannan sallama ta zamanto wannan raddin da zai yi na sallama ya zamanto da lafazin sallama ta fita daga sallah ne idan yace assalamu alaikum a damasa wannan ita ce taslimatu tahlil ko to ta biyun da ta ukun da zai yi ita ma abin da ya fi ya zamanto irin jumlar da ya zo da ita a farko ita zai zo da ita a karo na biyu ita zai zo da ita a karo na biyu na uku amma ne da ya ce assalamu alaikum da ya ce wa alaikum salamu assalamu alaikum wannan shi ma ya yi amma dai abin da ya fi shi ne kowace a yi ta assalamu alaikum mun gane da kyau na'am ولا يشترط أن ينوي بسلامة الخروج من الصلاة على أحد القولين القولين المشهورين
ولا يشترط ba sharɗanta ba an yanwiyar huruja wato mai sallah ya yi niyyar fita bi salamihi da sallamarsa da ya yi an yanwiyar huruja minas salati ya yi niyyar fita daga sallah ala ahadi da kaule ne akan ɗaya daga cikin maganganu guda biyu almashahurai ne waɗanda suke shahararru wato akwai maganganu guda biyu a malikiya lokacin da mutum zai fita daga sallah shin dole ne sai ya kudurce a cikin zuciyar shi wannan sallama da zai yi saboda zai fita ne daga cikin sallah ko ku a'a ba sai ya kudurce a cikin zuciyar shi ba da zaran ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya yi niyya a zuciyar shi zai fita daga sallah ko bai yi niyya ba ya fita daga sallah mun gane da kyau wato an yalwuya bi salamihi ne bi salamati al-khuruja ba ne yawa an yalwuya bi salamihi al-khuruja yawa kamar yadda in muka leka cikin shiri haka zai rubuta bi salamihi litahlil al-khuruja min as-salati yawa da mun gane da kyau to amma in muka dauki bi salamati al-khuruja to sai dai mu ce wala yushtaradu an yanwiya bi salamati tahlili al-khuruj min as-salati ba a shartanta ba yayi niyyar fita daga sallah da wannan sallama ta fita daga sallah da zai mun gane da kyau ala ahadi al-qawlaini akan ɗaya daga cikin maganganu guda biyu al-mashhuraini waɗanda suke shahararru guda biyu malikiya tana da maganganu guda biyu wanda kowace magana ce akwai babban bijimin malami na malikiya a kanta kowace magana ce wanda akwai manya-manyan malamai jigajigan malamai wanda suka kawo dalilai suka haukanta da shi na'am ومقابله لا بد من ذلك وعليه يقصد الإمام بسلام الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والمقتدين به ويقصد الفض السلام على الملائكة ومقابله zancen da yake dabaranta da wannan zance wato almashhurul akhar kenan mashhuriyar magana ta biyu a malikiya shine labudda min zalika ba makawa dole mutumin da zai fita daga cikin sallah lokacin da zai ce assalamu alaikum ya yi niyyar fita daga sallah dole ne ya yi wannan ba wai sunna ba ne ko mustahabi ko babu ma sunna ko mustahabi a wani gurin dole ne to wa alaihi to akan wannan ra'ayi na malamai na biyu wanda suka tafi akan cewa dole ne mutum sai ya yi niyyar fita daga sallah lokacin da zai yi sallama to limami idan zai yi sallama abubuwan da zai kudurce a cikin zuciya shi malam ya ce ya kasudul imamu bi salami da minas salati wato limami yana nufin fita daga sallah bi salamihi da wannan sallama guda ɗaya taltilo da zai yi wassalamu alal mala'ikati sannan kuma zai yi niyyar yin sallama ga mala'ikai na ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda suka halarci wannan sallah tare da su waɗanda suke kiraman katibina ne wal muqtadina bihi sannan kuma zai yi niyyar yin sallama ga mamun da suke koyi da shi waɗanda suke sallah a bayan shi sai ya zama to ya jefa tsuntsu uku da dutse ɗaya wannan sallama guda ɗaya da zai yi zai yi niyyar sallama ce ta fita daga sallah sannan kuma zai yi niyyar sallama ce ga mala'ikai waɗanda suke tare da su a wannan lokaci sannan kuma zai yi niyyar sallama ga 'yan uwan shi musulmai wanda suke yin koyi da shi a cikin wannan sallah mun gane ba ka ne shi limani wa yaqsidu al-fadhu assalamu ala al-mala'ikati to amma shi kuma al-fadhu mai sallah shi kadai wa yaqsidu assalamu ala al-mala'ikati to yana niyyar fita daga sallah sai kuma ya yi niyyar sallama ga mala'ikai waɗanda suke kula da shi wanda suke rubucewa dukkan abubuwan da suke gudana daga wajen shi masu kyawu ko marasa kyawu saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadithin abu huraira wanda yana cikin bukhari da muslim ma'aiki ya ce da aka buna fikun mala'ikatun billail wa mala'ikatun bin nahar fayyajtami'una fi salatin subhi wa salatin asr فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ما يكيتي waɗansu mala'ikai masu girma da daraja da kima a wajen ubangiji subhanahu wata'ala suna musanyar aiki a cikinku dare da rana akwai mala'ikan da aikinsu shine da zaran an yi sallar asubahi zuwa a yi sallar la'asar wannan shi ne aikinsu akwai mala'ikan da kuma idan suka zo su za su hau aiki daga lokacin da za a yi sallar la'asar hal a yi sallar asubahi su za su tsaya a wajen to waɗannan mala'ikan bayan sun yi sallar asubahi waɗanda suka kwana a cikinku suka kwana tare da ku sai su koma wajen ubangijinsu idan suka je wajen ubangiji ubangiji subhanahu wata'ala zai tambaye su ya ce kaka kuka bar bayina azu ce ya ubangiji bayan nan naka na gari a ta yi nahun wahum sallu lokacin da muka tarar da su dama kafin mu fara aiki mun tarar da su suna cikin sallah kuma yanzu rabuwarmu da su sun gama sallah ne kenan muka dawo wato wannan su ne mala'ikan da zai yi niyyar yi musu sallama kenan lokacin da mai sallah yake cikin sallah zai yi niyyar yi musu sallama waɗannan mala'ikan da suke halarci a wannan guri na'am alhadiyata ashara al'itidalu fil fasali bain al arkani
alhadiyata ashara farilla ta goma sha ɗaya daga cikin farilloli na sallah al'itidalu daidaituwa fil fasli bain al arkan wato cikin rabewa tsakankanin gimshiƙoƙi na sallah cikin rabewa tsakankanin wani rukuni daga cikin rukunai na sallah da ɗan uwansa idan mutum ya zamanto ya yi ruku'u to idan ya ɗago daga ruku'u kafin ya tafi sujada ya tsaya ya daidaita cicir hatta ya kula laba'ilu kad nasiya wato ya tsaya ya daidaita cicir ta yadda zai rarrabe tsakankanin ruku'u da ɗagowa daga ruku'u da sujada a to wannan shi ma rukuni ne daga cikin rukunai na sallah saboda haka anas dan malik allah ta'ala ya kare yadda da shi a to ya tabbatar sabit ibnu aslam al-bunani ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban anas dan malik wata rana anas dan malik ya ce zai koya musu sallah ya ce amma ba wai yana nufin cewa lokacin sallah bane ya zai musu a saboda yadda ma'aiki yake sallah haka yake so ya nuna musu shi kenan anas dan malik ya sallah فكان إذا رفع رأسه من الركوع لا يسجد حتى يستوي قائما حتى يقول القائل قد نسي wato idan Anas dan Malik ya dago kanshi daga ruku'u baya tafiya yayin sujada makasa qa'iman yana dadewa a tsaye har ma dai mai magana zai iya cewa wai anas dan malik ya manta cewa ya gama ruku'u sujada ce za a tafi tunanin shi wata raka'a ce ya tafi saboda jimawar da yake a tsaye saboda al-i'tidal wato wannan rukuni ne daga cikin rukunai na sallah na'am
الثانية عشرة الطمأنينة في أركان الصلاة كلها قيامها وركوعها وسجودها الثانية عشرة farilla ta goma sha biyu cikin farillai na sallah a kumani na tu nutsuwa fi arkanis salati kulliha a cikin ginshikai na sallah ga baki ɗayansu gimshikoki na sallah dukkan rukuni daga cikin rukunai na sallah lokacin da mutum zai yi takbiratul ihram ya zamanto yana da nutsuwa lokacin da yake cikin karatun fatiha ya zamanto ya nutsu a ciki kada ya yi fata fata fata fata idai yadda ya ga dama lokacin da ya ruku'u ya nutsu da kyau lokacin da ya dago daga ruku'u ya nutsu da kyau lokacin da ya tafi sujada ya nutsu da kyau lokacin da ya dago daga sujada ya nutsu da kyau lokacin da ya koma sujada ta biyu ya nutsu da kyau a to waɗannan dukkanin su rukuni ne daga cikin rukuni na sallah ko to mutum ya nutsu ya zamanto ya san abin da yake wannan shi ma farilla ne qiyamiha lokacin da yake tsaye yake karatun fatiha ya zamanto a nutse yake ba irin wanda aka biyo shi bane da gudu ko maciji ya sayo shi gaba zai zamanto ya salla fata-fata wa ruku'iha lokacin da ya yi ruku'u ya zamanto ya yi ruku'u da kyau ya nutsu a cikin ruku'unsa ba kamar wanda ake suka mishi mashilla bane ko ake mai allura wa sujudiha da kuma lokacin da ya sujada ya zamanto ya nutsu da kyau ba kamar irin wanda zai zamanto ya yi sujada ba yana mai matsewa bayan gari ko yana mai matsaya ba wali kare fito mishi kaga ba nutsuwa ciki warrafi warrafi minha wa bayna sajdataini yawa warrafi minha da kuma dagowa daga sujada idan mutum ya dago daga sujada wannan shi ma ya zamanto ya dago a natse kale zamanto yana dagowa goshinsa kamar ana sake tankada shi a ga wani yana dagowa kafin ma ya daidaita da zama yake komawa gish gish wa bayyana sajidataini sannan kuma da tsakankanin sujadu guda biyu zaman da mutum zai yi tsakankanin sujada guda biyu shi ma rukuni ne cikin rukunne na sallah don haka sai ya zamanto ya samu nutsuwa a cikinsa na'am والفرق بينها وبين الاعتدال أن الاعتدال في القيام مثلا انتصاب انتصاب القامة وطمأنينة استقطاب الأعضاء والفرق بينها وبين الاعتدال malam saboda ya kawo maka bambanci tsakankanin nutsuwa wanda ya yi magana a kanta ita ce farilla ta goma sha biyu da kuma al'itidal wanda ya magana a kai ita ce farilla ta goma sha ɗaya don kada abin ya rikita a gare ka ya ce an na li'itidala haƙiƙa al'itidal daidaituwa filifiya mai matsalan a tsayuwa ga misali idan a tsaye ne aka ce mutum ya daidaita a daidaita sahu shine intisabul qamati wato kafuwar gangan jiki naka ya zamanto jikinka ya tsaya cik wannan shine abin da ake nufi da alitida ya zamanto ba karkace ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba waqtu ma'ninatu ita kuma nutsuwa shine istiqrarul a'dha'i wato tabbatar gababuwa kowace gaba ya zamanto ta koma inda ta fito kowace gaba ka ajiye ta a inda ya dace wannan shine al-qumanina wannan shine bambanci tsakankanin su da al-itidal da al-qumanina dan kare zamanto ka doki abin dukkanin su guda ɗaya ne sai ya kawo maka bambancin su na'am الثالثة عشرة ترتيب الأداء وهو أن يكون الإحرام قبل القراءة والقراءة قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل السلام الثالثة عشرة فرلا تقصد كرشي تقوم شاؤكو itace tartibul ada'i jeranta bayar da ayyuka na sallah wannan shi ma rukuni ne daga cikin rukunai na sallah mun gane wa huwa yace abin da yake nufi da tartibul ada'i jeranta bada ayyuka na sallah an yakuna al-ihramu qabla al-qira'ati wato takbiratul ihram kabbara ta harama wanda mutum zai yi ta ya zamanto yayi ta kafin ya fara karatu kafin ya fara karatu wal qira'atu qabla ar-ruku' sannan kuma ya zamanto bayan yayi takbiratul ihram ba wai ruku'u kai tsaye zai tafi yi ba a sai yayi karatun fatiha yin karatun fatiha kafin mutum ya sirmi yayi ruku'u war ruku'u qabla sujud sannan kuma ya zamanto yayi ruku'u kafin ya tafi yayi sujada wannan shi ma dole ne was sujudu qabla salami sannan kuma ya zamanto yayi sujada kafin ya sallame wato yurattib af'ala salati wannan shi ma rukuni ne daga cikin rukunne na sallah wato mai sallah ya jeranta ayyuka na sallah takbiratul ihram ita za a yi da farko ba zai ce ba to shi fa yanzu ya lura kawai kowa in ya zo daga takbiratul ihram yake fara sallah ce bar kawai ya fara daga sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah bayan yayi wannan ya ce kuma sujada zai fara yi kai tsaye ta fi sujada kuma sai ya dago daga sujada ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ta da ya kama to ya ce Allahu akbar to wannan shi baya da sallah saboda takbiratul ihram ita ce ta farko ka sa niyya ka sa takbiratul ihram sannan kuma qira'atul fatiha da sauransu to idan ya zama to mutun yayi akasin haka ya sunkuyar da abin da ya dace a gabatar da shi sai sunkuyar da shi yayi shi daga karshe to inda gangame baya da sallah in kuma akan mantuwa ne fa in fata mahallul tadarus kamar yadda dai zamu gani insha Allah cikin littattafai na malikiya yanda suka yi magana ne akan kuskure ne ko akan rafkanwa ne mutun yayi to akwai hanyoyin da za a ba a gyara in gurin gyaran bai huce ba in gurin gyara ku ya huce to wannan raka din sai dai a jefar da ita a ajiye ta a gefe ɗaya ba za a yi lissafi da ita ba kamar yadda tana cikin littafin akhbari wato mun karanta na'am
الرابعة عشرة الموالاة فيجب إيقاع أجزاء الصلاة وأركانها يلي بعضها بعضا من غير تفريق
yace arrabi'ata ashara farilla ta goma sha hudu wanda ita ce ta ƙarshe almuwalat wato shine har haɗawa da zamanto bawan Allah musulmi mai sallah ya har hada ayyuka na sallah ga baki ɗayansu fa yajibu iqa'u ajza'is salati wa arkaniha yali ba'daha ba'dan min ghairi tafriqin yana wajaba iqa'u ajza'is salati afkar da yanki yanki na sallah wa arkaniha da rukunne na sallah yali ba'daha ba'dan sashen su yana biye da sashi ya zamanto kowanne daki-daki ɗaya bayan ɗaya idan ka tada ikama ana gama tada ta takbiratul ihram da ana gama takbiratul ihram idan aka yi du'a'ul istifta sai a karanta fatiha ana gama fatiha an ce amin sai a karanta sura wato wannan shine adzaa'us salati ana gama tsayuwa ruku'u za ta fi ayi ana gama ruku'u dagowa za a yi daga shi ana dagowa daga ruku'u a tafi ayi sujada ana gama sujada a dago a zauna min ghairi tafriqin wato ba tare da rarrabawa ba tsakankanin yanki-yanki na sallah idan ya zama to yanzu mutum ya samu farraka baina takbiratul ihram wa qabla al-qira'a wannan zai zama to ya kawo mai cikas wajen sallar shi idan aka yi takbiratul ihram iya shiru din da za a shine wanda za a yi du'a wa istifta amma ba zai yi shiru ba ya shiga lamarin shi na duniya ce ya shiga lissafin duniya shiga da wani lamari na duniya ba a yin haka ne wajibi ne ya zamanto ya yi ta haɗe lamarin shi na duniya ya ajiye shi a gefe amma a kofar masallaci lokacin da zai shigo masallaci bayan ya gama sallah in ya fita ya kwashi kayan shi ya tafi da shi amma ya zamanto ya ajiye shi a gefen masallaci in yana tunani in ya ajiye shi a kofar masallaci wani zai sace mishi to ya ajiye shi a kusa da shi in ya kare kuma sai ya kwashi kayan shi ya shiga lamurran shi na zuci wa bi hadal qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك